أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من النظل ما أظلم وأعوذ بك من النقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان barkanmu da azumin yau sha biyar ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyar da a cikin watan uku shekara dubu biyu da ashirin da hudu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana shekha sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu a cikin suratu taha inda jiya muka kwana a cikin wato wannan aya ba mu kammala ta ba lokaci ya mana fata'ala Allah fata'ala Allah al-malik al-haq wala ta'jal bil qur'an min qabl an yubda ilayka wahyi wa qur rabbi zidni ilma a kada kai gaggawan wato maimaita al-qur'ani gabanin a sauko da shi wato kace dai Allah ya ƙara maka ilimi a jiya mun faɗi wato sirri da shehu ibrahim ya faɗa dalilin da ya sa mala'ika jibril yake bawa yake kawo annabi qur'ani shine a samu sirri na talaqqi wa qur rabbi zidni ilma kace to Allah dai ya ƙara maka sanin wannan alqur'ani kullama nazala shay'un minhu zada bihi ilmu wato duk lokacin da wani abu na alqur'ani ya sauko to annabi ilmin sa yana ƙaruwa kullu yana cikin wato tarakki inna allaha tabaaraka wa ta'ala أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة أول ما أمره أول ما أمره اقرأ wato Allah ya umarci annabi da yin karatu farkon umarnin da yayi masa ko awwalu ma amarahu iqra wa amarahu bi talabi ziyadati daka neman ilimi da yin karatu ibada ne shi yasa zaka ga ko da ka karanta littafi to ka zauna a karanta shi tare da kai ko ka saurare shi shi ma wani iya wato wani ibada ne da haka ba wai sai kan ka sauki littafi shi kenan ya wuce ba wama amarahu bi talabi ziyadati min shay'in Allah bai umarci annabi da neman karuwar wani abu illa min al-ilmi sai dai ilimi kawai وذلك لأن العلم هو الكفيل بسعادة الدنيا والآخرة yace dan shi ilimi shine mai lamunin arzikin duniya da lahira su'ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an tambayi ma'aiki an afdalil a'mali game da mafificin ayyuka wani aiki ne mutum zai aikata da yafi kowanne aiki wa qala sai yace al-ilmu billahi wal yaqin sanin Allah da kuma samun yaqini akan haka qila anil a'mali nas'alu ba fa wato wani abu muka tambaye ka ba ayyuka muka ce maka sai ƙara ce musu al'ilmu wal yaqin har yanzu al'ilmu bihi billahi wal yaqin qalu nas'aluka anil a'mali wa tujibu anil ilmi muna tambayar ka game da ayyuka kai kuma kana ansa mana da ilimi qala sai annabi ya ce inna qalilal amali ma'al ilmi yanfa'u ilimi wato aiki kaɗan tare da ilimi yana amfani wa kasiran amali ma'al jahili la yanfa'u amma yawan aiki tare da jahilci kuma baya amfani saboda mutum sai zai bata ibadar ma bai sani ba amma sai ya aiki kaɗan yana da ilimi sai yi sa daidai da aka ilimi ya zama babu kamar shi Allahu ya kulu fa'alam annahu la ilaha illa Allah a Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gabato da sani gabanin tauhidi ma da aka dole a nemi sanin a wato sani gabanin bautan Allah eh amma idan aka ce ilimi to ana nufin ilimi mai amfani ba wai ilimi kadai ba ilimin da zai ba mutum tsoron Allah ya bauta Allah yadda Allah yake so wal ilmu haythu dhukira fal muradu bihi al ilmu nafi'u idan aka ambaci ilimi to abinda ake nufi da shi ilimi mai amfani shine al ilmu billahi wa ma yuqarribu ilayhi zulfa wato ilimin sanin Allah da kuma abin da yake kusatar da bawa zuwa ga Allah talabar rasulu sallallahu alaihi wa sallama bi amri rabbih az-ziyadati fil ilm wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙarin ilimi da umarnin ubangijinsa shine rabbi zidni ilma me yasa yace li anna al-ilma bahrun la sahila lahu la siyama al-ilmu billah babu kamar wato sanin Allah kama anna zatahu laysa laha ghayatun zatin Allah ba ta da tikewa wala nihayatun ko karshe fa sifatuhu kadalika to sifofin Allah ma haka suke wa asma'uhu sunayen Allah ma haka ba su da ƙarshe wal ilmu to ilimi shi ma kadhalika la yantahi abadan har ya cike zuwa ga Allah wato wa anna ila rabbikal muntaha ubangiji tabaaraka ta'ala ya sake kawo kissan sayyidina adam yace wa laqad ahidna ila adama wato mun yi alkawari ko mun yi wasiya zuwa ga annabi adamu kada shi daga wannan bishiya a aljanna fa nasiya sai tarku aula wa lam najid lahu azma ba a same shi da haƙuri ba. Eh, don haka idan mutum ya yi mantuwa ba a kama shi. Mantuwar gangan wannan shi ake kama mutum da shi da gangan, amma idan mutum ya manta, ai ba laifi ba ne. Tun daga shi annabi yana cewa, rufe al'ummati alkhaɓa'u wa nisiyanu wa masu kurihu alaihi. An ɗage wa al'ummarsa laifi da aka yi bisa kuskure ba a sani ba, da kuma abin da aka yi sa na laifi a mantuwa ko abin da aka tilasta mutum dole in ba kai ba za a iya kashe ka ko a cutar da kai ko a zubar baka da mutunci sai ka aikata wannan abu to da haka wannan babu kamo a kai hada an-nisyan alladhi laysa fihi ta'ammud babu wato yi sa da gangan eh to wannan annabi adamu irin wannan ne mantuwa yi eh na'am wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu ka ambata musu lokacin da Allah ya ce wa mala'iku su yi gaisuwa ta ban girma ga annabi Adamu kuma suka yi e dukkansu fasajadu a illa iblisa sai dai shedan shine aba yaki wannan sajada na'am وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنهما من الجنة فتشقى sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa Adam, to wannan ka gani makiyinka ne ko makiyin matakka ne, da haka fala ya kurjan na kuma min aljannati kada ya fitar da ku daga aljanna don ku wahala fata shika. Eh, iya kuma an yi kurje kuma hadal adu min aljannati bi kaidihi wa waswasatihi. Fa idza waqa'a dhalika idan ko haka ya auku ya fitar da ku daga aljannan nan satajidu ta'aban kasiran ya adamu yace ya adamu zaka samu wato wahala ko gajiya mai yawa shine bil harfi noma wazar'i da shuka wal hasbi girbi wa fahni da kuma nika wal khubzi ko wal khabzi gata wato gurasa wa ghairi dalika واقتصر على شقاه لأن الرجل يسعى على زوجته yace fala yukhrijannakuma min aljannati yace fatashqa bi ce fatashqa yani ba bai sa sai da hawa din ba dan duk wahalar da namiji yake ai matar sai kewa ko to da haka kaga wahalar ta kare a namiji kenan eh magana wai duk namiji bayi ne ko menene akwai ni mawaki na fada to saboda haka wahalar ya kare annabi adamu shi yasa ba a sa sai da hawa din ba eh na'am إن أسألك ألا تجوع فيها ولا تعرى kuma ka sani a cikin wannan aljanna ba kai ba jin yunwa ba kai ba tsiraici har abada kana cikin tufafi Allah ya masa tufa wacce ta lillibe jikinsa an ce farce ne duka na'am wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha kuma ba za ka ji kishirwa har abada kuma ba za ka ji wato rana ba a cikin aljanna na'am فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى sai shaidan ya ce masa ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wato ya manta maganar da aka gaya masa zan nuna maka bishiya ta dawwama har abada in ka ci ta zaka dawwama aljanna kuma zaka samu sarauta wacce har abada ba ta tsufa shine ba ta karewa to wannan abu shine damuwar dan adam a wato dawwama da kuma wato mulki da baya karewa Allah ya kiyaye na'am فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة shikenan آدم ربه فغوى kuma saba muje ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى a wato shikenan fa akala minha sai suka ci daga wannan bishiya take Allah ya cire musu tufafin su al'aura su ta bayyana zahara li kullin minhuma qubluhu wa qublu al-akhari kowanne ɗayan su gaban sa ya bayyana ga ɗaya wa dubruhu wa dubru al-akhari in kashafa suka yaye bara anhuma malabisuhuma tufafin su suka tashi gabarin su wa tafiqa sai suka fara yaqsifani min warqil jannati alaihima kenan suna wato liƙa wa kawukansu ganyen aljanna. Eh, na'am,
وعصى آدم Okay, afwan.
ربه فغوى wato sai annabi Adamu ya yi tarku aula shi kenan sai wato ya kau gabarin wato bukata. Eh, da ana son ya dawoma a cikin aljanna shi kuma ya ce wannan bishiya. Eh, amma bayan haka sun mace ba rabbuhu, Ubangijinsa ya zaɓe sa fata ba alaihi, ya masa- ya karɓi tubansa ya shiryar da shi. إيه فاجتباه الله وقربه إليه وقبل توبته وهداه إلى المداومة على التوبة يشير يد شيء زواج دوما أكن توبة الإجتبائية سبقت العصيانة ذابن ألا لي يا جباشي أيك الناشي فلم تضر المعصية لا كونا أيكي لتتد شيبا من سبقت له العناية لم تضره الجناية an ce duk wanda zaɓin Allah ya gabata gare shi to dukkan wani laifi ba zai cutar da shi ba eh sufaye suna faɗa haka ahlul inayati la tadurruhul jinayatu bal hadhihi al-ittiba'iyatu saqat adam ila at-taubati wannan wato zaɓin nema ya jawo annabi adamu zuwa ga tuba fataba wa qubila at-taubatu dan duk mutumin da zai yi laifi ya san yayi laifi kaga wannan ai mutum ne mai saukin kai amma wanda ya yi laifi ma bai yadda ya yi laifi ba to wannan shi ne mai taurin kai da aka da ya yi ya gane ya yi laifi kaga tuba ya kuma aka karɓi tuban wa hadahu Allahu wato ba'da ma makasa tamani mi'ati sanatin yabki bayan a salasi mi'ati bayan ya zauna shekara ɗari uku yana kuka saboda wannan abu da yabki lailan wa naharan yana kuka dare da rana an gane yayi akwai wato wannan mai sunan shi a mai addu'a ya taba auren wata mace ba ta sallah da da ba ta sallah sai duke ta sai wani malami ya zo ya ce masa ai duk hannun da ya doki matarsa to wannan hannun ba zai shiga aljanna ba sai da ya kai shekara yana kuka an gane ai bayan modibo shiwa ya dawo daga makaranta sai ya gaya masa ga abin da yake faru ya ce a ƙarya yake ya ce Allah dai ce a doki mata ya ce balle wacce ba ta sallah kafira tukun ne ya bar kuka shekara ɗaya yana kuka shi ma ta ji mutanen Allah eh to saboda haka yabki lailan wa naharan yana kuka ba dare ba rana tsawon shekara ɗari uku la yarfa'u ra'sahu ila samai baya daga kayinsa zuwa ga sama haya'an min Allah tabaaraka wa ta'ala wato don kunyar Allah hatta ruwiya har aka rawaito anna dumu'a bani adama wato hawayen ‘yan adam duka lau jimi'at la tablughu dumu'a dawuda alaihi salatu wassalam wato dukkan hawayen ‘yan adam idan aka tara su a guri ɗaya to ba za su kai hawaye da annabi dawuda ya zubar ba saboda tsoron Allah eh wa dumu'a dawuda wa dumu'a bani adama kullum hawayen wato annabi dawuda ɗin da hawaye ‘ya'yan Adamu duka laujini la tablugu dumu a Nuhin alaihi salatu wassalam ba za su kai hawaye da annabi Nuhu ya zubar ba. Allahu Akbar, shi yasa ake kiransa Nuhu ɗin sunansa ya shukuru ne. Wa dumu a Nuhin, wa dumu a Nuhin wa Dawuda wa Bani Adama, haka nan hawayen wato annabi Nuhu ɗin da annabi Dawuda ɗin da hawayen ‘yan Adam duka, kullum laujuni'at la tablughu dumu'a adama alayhi salatu wassalam ba za su kai hawayen annabi adamu wato Allah kara masa wato aminci fi isyadihi hada a wannan sakon da ya aikata al'aba wato za mu ci aikin da yi tarku aula ne ake ce masa to da aka yi haka alhamahu Allah tabaaraka wa ta'ala kalimatin Allah kimsa masa wasu kalimomi da'a biha a wato ya addu'a da su fasujiba du'a'uhu aka ansa addu'ansa wa qubila taubatu wa hadhihi al-kalimatu qila rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kamar mukaranta a baya rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim was-sahihu amma magana ingantacciya ma qala umar abinda sayyidina umar ya faɗa wannan magana sayyidina umar ita ce fassara wannan magana na ayan qur'ani din إن آدم قال يا رب أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي yace ina mai roƙonka alfarmar annabi Muhammadu ka gafarta mini kaji ai tun gabanin yazo ake neman wato ake tawassuli da shi kila lahu fa kaifa alimta bi Muhammadin wa ma khalaqtuhu ba'du ya akai ka san wato Muhammadu alhali ban halice shi ba fa qala lamma khalaqtani bi yadika da ka halicce ni da ikonka wa adkhalta li tahta al'arshi ka shigar da ni karkashin al'arshi nazartu na duba fa idza kullu mahallin maktubun fihi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sai ga kowanne guri an rubuta la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah to ya ga wannan an rubuta fa alimtu annaka la takrinu bismika illa illa illa illa isma ahabbi al-ibad ilayka yace sai na san cewa ba za ka hada sunanka sai da wani mafi soyuwan bayi gare ka shi yasa na san yafi kowa a wajenka sai Allah yace masa sadaqta ya adamu huwa ahabbul khalqi ilayya shine mafi soyuwan halittu gare ni walaula muhammadun ma khalaqtuka ba dan Muhammadun dan kai ma ba dan halicce ka ba fal khalqu khaliquhu laulahu ma shahu wa qad ghafartu laka kuma na gafarta maka da haka har gobe idan kai laifi ko ko ka nemi wajen a wani abu wajen Allah ka kama kafa da annabi walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfiru wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima an gane ayi eh hal al-fawz kullu al-fawzi illa li ummatin bi ahmad fi amaliha tatawassalu haka wato shirida yace dan haka babu rabauta sama da ace kana tawassuli da annabi ace har ka kai wannan matsayi idan kana tawassuli da sallanka Allah ya maka abu dan sallarka sallarka ta kai annabi Muhammadu ne idan kana tawassuli cewa kana wa iyayenka alheri Allah ya maka gafara iyayenka din sun kai annabi ko biyayyen da suka maka sai ka musu din ya kai annabi to da haka wanda yake cewa za a yi tawassuli da wani aiki ba za a yi tawassuli da annabi dan ya rasu wannan mahaukaci ne aiki aikin da kake din ya kai annabi Muhammadu ne a zamanin Imam Malik akwai wani sarki da ya zo Mansur ya zai ziyarci raudan annabi sai ce to zan fuskanci rauda ko alqibla yace ah shine alqiblan ubanka Adamu ma ai da haka ka bashi baya kuma shine alqiblan ka ranar da babu alqibla aka je aljannan ba to da haka babu da wata alƙibla duniya da lahira sama da annabi Muhammad duk wanda yace wai annabi ya rasu kar ai tawassuli da shi wannan firra minhu firaraka min al-asad yanda in kaga zaki kake gudu to ka guje shi da halaka ne wannan ai wanda tun bai zo ba ake tawassuli da shi balle ma ya zo eh aikin da kake ma wani aikin da yayi ne kuma aikin ma bai kai shi ba kuma aikin naka ya karbu bai karbu baka sani ba to babu daraja a ce kana kamun kafa da annabi duk abin da zaka nema a jan Allah ka nema da annabi sallallahu alaihi wasallama insha Allah kuma zaka gani ko salati gare shi ma ita wasu yi ne inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ba ya allazina sallu alaihi wa sallimu taslima zaka kara annabi ka isa mala ba abinda zaka kara dai halittun an za a dunkule su guri ɗaya ba su kara annabi komai ba amma mu muke nema wa kulluhum min rasulillahi multabisun غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم ذاك مو ممكن نما أجعنا ممكن نما البركة النبي ذاك توسلي دشي abu ne tabbatacce ga babanmu annabi adamu yayi kaji ayi eh kamar yadda shehu ibrahim ya kawo a diwani ko eh naqfu tariqatahul musla eh na'am قال اهبطا منها جميعا نعم بعضكم لبعض عدو na'am فإما يأتينكم في هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى dan duk wani addini da da kokari a cire maka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa to wannan addini babu shi dama addinin musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ne to wasu mutane sai suke ba wa la ilaha illallah muhimmanci sai suka mance da rasulullahi ne to duk ranar da babu rasulul muhammadur rasulullahi musuluncin babu amma ka samu muhammadur rasulullahi ma musuluncin akwai saboda da kace muhammadur rasulullahi ai Allah ya fita a ciki amma a can la ilaha illallah Muhammad ya fita to da haka mutane a kula sosai wallahi a kula a rike annabi sosai a buga salati a buga salati kai tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama eh ubangiji ya ce wa annabi adamu da sai da Hauwa qala hita da haka tunda kun yi an tuba gare ku amma ku sauko zuwa ƙasa wato daga wannan aljanna dukkaninku ba'dukum adu li ba'din kuna masu kiyayyar juna an kawo wato damirin jam'i saboda zuri'an nasu da za su haifa ne wasu kuma sun ce ai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cikin tsazan su aka yi haka eh fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan wata shirira daga gare ni ta zo muku ko ko littafi ko annabi to ku sani duk wanda ya bi wannan shiriya littafin ko annabi fala yadhillu to fa ba zai bata a duniya ba kuma ba zai wahala ba duk mutum wanda ya bi Allah da annabi to ba shi ba wahala a duniya wa fil akhirati yurwa anna adama laqiya musa alayhi salatu wassalam ana riwaya cewa annabi adamu ya haɗu da annabi musa qala lahu ya adamu anta alladhi dararta bina yace annabi adamu kai ka cutar da mu akhrajtana min aljannati bi akli shajarati ka fito da mu daga aljanna da kaci daga wannan bishiya allati nahaka Allahu an akliha laula ka ba kharajna min aljanna ba dan ka ba wai ban fita daga aljanna ba wala shaqina da ba mu halaba wala ta'inna ba mu gaji ba kullu hadha minka duk wannan daga kai ne adamu alamul arwah ya kai wannan magana anta alladhi fa'alta bina hadha kai kama da wannan haka eh shikenan sai annabi qala sai annabi adamu ya ce ya musa anta musa ibn imran ko alladhi unzila alayhi taurato kai ne wanda aka sauko maka da taura ko kala na'am kala mata qada Allahu alayya anni akulu hadhihi shajarata yaushe Allah ya hukunta mini dan ci daga wannan bishiya kala qabla an tukhlaqa bi 50000 sanati tun gabanin a halicce ka da wato shekara 50 kaji ai a cikin attauran magana akwai ta قال أنت موسى بن عمران تعاتبني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة yace kai Musa dan Imran zaka zo kana zargi na akan abin da Allah ya kaddara mini shi tun gabanin a halice ni da shekara 50 eh kana rasul sallallahu alaihi wasallam fa hajja adamu Musa sai annabi Adamu ya rinjaye annabi Musa ya ƙara maimaitawa أي غلبه في الحجة والإنسان إذا خالف أمر الله تبارك وتعالى يعلم أنه من قدر الله idan mutum ya saba wa Allah to ya san wannan daga wato kaddara Allah ne walakin la yarfa'u la yakfi hada wato wannan ba zai isa ba la yarfa'u hada anhu lauma akan ko ba zai dage masa zargi ba amma la yakunu illa ma arada Allah babu abin da zai kasance sai abin da Allah ya nufa walakin ma hada nahnu laysa lana hujjatun fi hada ba mu da hujja akan cewa mutum in yi abu ba daidai bai ce Allah ya kaddara wasu a'a Allah ya ba mutum hankali aiko to dole kai aikata umarni labudda min imtisalil amri wa shinabin nahi babu makawa mutum ya aikata umarnin Allah ya nistaci hanin Allah ba za ka ce ai Allah ya kaddara muni ba Allah bai kaddara maka wannan ba bai baka hankali kuma fa da ka je ka shiga wuta kana gani ko za ka je da abin da zai cutar da kai kana gani ba za ka yarda ba sai sabon Allah shi ne za ka ce Allah kaddara mace ta je ta yi zina ta yi ciki shege a ce Allah kaddara Allah bai kaddara miki wannan ba ke kika kaddara kai kike sabon Allah ba a danganta shi zuwa ga Allah kai sata a ce ai wannan Allah ne kaddara mishi a babu wannan ita ita kudura ba ta ta'alluki da abu mustahili kwata kwata dama idan ka karanta tauhidi to kudura la ta'alluqa laha bil mustahilat an gane ai kudura tana ta'alluki ne da abu guda biyu al wajibat da al jaizat abu biyun nan take rataya da shi amma mustahili ba ta da alaka da shi amma iradan Allah kuma tana ta'alluki da dukkan su kuma eh da Allah sai da nufi wannan abu tukunne ya samar da shi to wannan nufin sai mutane su ne da shi kaddara ne a'a baka fahimci karatu ba malam ba haka bane in dai sako ne malam kai kai shi yasa idan mutum ya je lahira a kama shi da shi waddu'atu ila Allah yajiduna amrayn sadirayn min Allah tabaaraka wa ta'ala masu kira zuwa ga Allah suna samun abu guda biyu suna fitowa daga Allah amrun iradiyun akwai lamari da Allah ya nufa huwa shay'un aradahu Allah wa amrun shar'iyyun ba abin da Allah ya nufa kuma akwai shari'a eh alhudatu da'iman yahmiluna an-nasa 'ala al-amri ash-shar'i su masu shiryar da mutane a kullun suna dora mutane akan wato lamari na shari'a ne wa huwa imtisalul amri wa shilabun nahi walau amaru an-nasa da ko za su umarci mutane bil amri al-iradi da lamari na iradar Allah lama nahau an shay'in da ba za su yi hani ga barin komai ba ai komai na Allah ne komai Allah ya shi to da haka ka ga ai ka hana mutum abin da Allah ya halitta da ka je shagon mutum ka ɗauki abu ba na Allah bane na Allah ne amma shari'a ya tabbatar cewa wannan abun shagon nan na wani ne kayan nan na wani ne amma duk abun kuma na Allah ne to da haka shari'a ita ita take aiki shine abin da ya batar da 'yan hakika kenan su sun ɗauka imani dukkan wani abu Allah ne ya kaddara shi shikenan to in ka dawo Islam kuma fa haka ne kai kanka ma ai mallakan wani ne ban da mallakan Allah ne an ce kai dan wani aka ce dan wane ne ko dan wance ko dan wanne gari dan gari kaza kai ba na Allah ba to da haka wannan lamari na shari'a shi ake daura mutane eh saboda su wato walakinnahum ursilu lil hidayati ya'muruna an-nas bil amri shar'i wa la yatrukunahum ba za su bar su ma'al amri al-iradi ala annahu لا يكون إلا ما أراد الله تبارك وتعالى نعم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى واتو أبنجدي تبارك وتعالى يا أيكو دوانا واتو شريا دك ود يبجري متى ومن أعرض عن ذكري ود يبجري جبر واتو القرآني ببادة قسكيا دشيبا to fa inna lahu ma'ishatan dankan yana da rayuwa mai kunci da zai wato rayu cikin ta eh man adbara anil qur'ani wa kafara billah yasiru fi aishin dankin wa nahshuruhu za a tara shi ranar tashin alkiyama a amama kaho wato baya gane eh na'am قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا da Allah ya tara shi makaho sai ce ya ubangiji me yasa ka tara ni makaho alhali a nan duniya ina mai gani na'am قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها na'am وكذلك اليوم تنسى sai Allah ya ce masa ai haka nan ayoyi na suka zo maka sai ka mance da su ka makauce ga barin su da haka shi yasa aka tara kai makaho wa kadhalika al-yawma tusa kai ma haka za a barka a cikin wutar jahannama na'am وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه na'am ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Ubangiji ya ce haka dan kamar yadda ya saka wannan da ya bijire wa alkur'ani zai saka wa duk wanda wato yayi barna shine yayi shirka bai ba da gaskiya da ayoyin Allah ba wal azabul akhirati bayan wato wahalar duniya to fa wallahi azabar lahira ta fi tsanani akan na duniya din yafi kuma na kabari tsanani shine kuma mafi wanzuwa Allah ya kiyaye mu na'am أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم na'am إن في ذلك لآيات لأولي النهى shin bai bayyana ga mutanen makka ba wato al'ummatu da Allah tabaraka wa ta'ala ya wato hallakar da su da suka karyata manzanni wato kuma gashi nan suna tafiya fi masakinihim ra'au asaran halikina sun ga alamomin waɗannan da suka hallaka fi asfarihim ila shami fa halla tabaru bidalika me yasa ba za su lura su wa'azantu da wannan abu ba inna fi dalika lalle akwai la'ayatin liulin nuha akwai wato ayoyi da suke nuna ikon Allah ga masu hankali a cikin wannan abu fa na'am ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى wato ba don hukuncin ubangiji da ya gabata cewa al'umma annabi za a jinkirta ta har zuwa tashin alkiyama da hallakar da su ya zama wajibi ma saboda abubuwan da suke aikatawa wa ajalun musamma da lokaci da aka sa amma za su halaka koyaushe ne tasbir فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها na'am ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى Ubangiji ya ce annabi ka yi haƙuri abinda suke maka akwai lokaci ta wannan ya wuce da wato udina lillazi ne ƙataluna. Ka yi sallah ga- ga ga Ubangijinka kana mai masa godiya, ƙabla tsunu'i shamsi gabanin ɓullar rana shi ne salatar sufi, wa ƙabla hurubiha ka yi sallah gabanin wato faɗawar rana shi ne salatar asiri, sallar la'asar kenan. Wa min ana'in laili, haka nan wato fasabbih ka yi sallah a tsakankanin wato lokuta na dare ba, e bi ma'ana ka yi nafila, kamar yadda muka karanta a cikin salata liduluki shamsi ila ghasaqin layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi to kaga ni- nan ma kamar shine duk wanda yace a cikin alqur'ani ba ambaci salloli azhar la'asar magriba isha asubahi kirkiran su aka yi ai bai san qur'ani bane shi ƙur'ani akwai abin da yake fassara shi aiko to da haka a cikin alƙur'ani akwai sallah ƙarara dukkan su an ambaci lokutan su eh wa qabla ghurubiha wa min ana al-layl fasabbih wa atraf an-nahari eh ay salli aidan al-maghrib wal isha sai sallar magriba da isha da kuma atraf an-nahari wato bangare na rana shi ma kai sallah salli dhuhra ba'da zawali shamsi kai sallah azhar bayan gocewar rana hadhihi salawatul khamsu aidan wannan sune salloli biyar kuma aka kara ka su anan me yasa la'allaka tarda ka kyale su kai wannan ibada dan ka samu yarda ubangijinka idza dumta ala hadhihi salawati idan ka dawwama waɗannan salloli satarda wato zaka yarda bima tu'da min as-sawabi wato abinda za a baka shi wato na lada gadan yawmal qiyamati eh a nan duniya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kula da sallar jam'i to fa ya shiga cikin alkawarin Allah kiyayewar Allah naka ba wanda ya sai taba shi yawanci abubuwa suna faruwa da mutane ne rashin kula da ibada ne amma in kana kula da ibada ka wallahi malam ba sai ka zo kana daura kambu da guru da waye waye ba ibadan naka ma dama kariya ne ai dama wannan jikin da an halitta mana to jiki ne da an tsara shi saboda bautan Allah ne in dai har ya tsaya wannan shi ke ai Allah zai maka komai ai shi yasa aka mana gadon baya da yake lankwashewa dan kai ruku'u kai sajada ne kawai mala hatta fuska aka ce ita ma daidai tafin hannu guda biyu dan ka wanke ne kan ma idan ka duba daidai hannunka guda biyu ka shafa ne an gane to saboda haka idan zaka kula da sallah babu sabon Allah da zai rage tare da kai idan ka zama tsarkakeke akwai wani da ya sai cutar da kai ba asiri ya maka ba Allah ya sa ya dauko aljanun duniya ya tura maka ya isa ai bai isa ba ai in kana kula da ibada to Allah zai kiyaye ka Shehu Gibrima lokacin da ya littafin sa Asurul Mani an ce dukkan aljanu sun taru suna ta ihu Shehu Gibrima zai kona su za su kai karan sojin Shehu Ibrahim an gane yayi to ka duba irin makamin da ake yawa asurul mani akwai shi in kana karanta shi zuri'an kama aljini ba zai taba ba an gane yayi sai dai yana da karfi ba na tunanin jikan modi mamman shi mai addu'a zai karanta shi Allah kiyaye to saboda haka ka kiyaye waɗannan sallolinka to fa za ka samu yarda Allah tabaraka wa ta'ala a lahira a nan duniya ma haka ne نعم ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه نعم ورزق ربك خير وأبقى Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ka kula da bauta Allah ka kyale waɗannan kafirai kuma duniya ma kada ka damu da ita wala tamuddanna aineka kada ka mika wato kayinka ido din ana nufin wato kai din ne ila ma matta'na bihi azwajan minhum abinda muka jiyar da wasu nau'uka na mutane cikin su na zahartul hayati dunya wato abin duniya kada ka shagalta da wannan li nafsinahum fihi Allah ya ba su wannan kawa ta duniya don ya jarrabe su ne su kangare wa rizqu rabbika arzikin ubangijinka shine wato musulunci da ko aljanna khairun shi ya fi alheri ai duk wanda ya samu addinin musulunci to ya samu arzikin da baya karewa har abadan abada ba abun duniya shine arziki ba wa abqa shine kuma yafi wanzuwa na'am وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها na'am لا نسألك رزقا نحن نرزقك na'am والعاقبة للتقوى kuma sallar ba kai kadai ba wa amur ahlaka bis salati ka dawwama akan umartar wato iyalanka da yin sallah wajibi ne mutum ya kula da sallah kuma ya sa a kiyaye sallah man hafiza alaiha wa hafaza alaiha aka ce sai na umar ko mun karanta wannan magana a farko man hafiza alaiha wa hafaza alaiha to ka gani mutum in ya kiyaye sallah sai ya sa ƴaƴansa ma sun kula da sallah ɗanka wato ba a son ka bar shi ya azumi saboda azumi akwai wahala zai sa ya ƙi musulunci zai samu rauni amma sallah wajibi ne ka umarce shi da shi an gane tun daga shekara bakwai amma gabanin haka ma zai yi shekara bakwai shine shekaru da za a sa shi ya sallah in ya kai shekara goma kuma duka ma za ka yi masa in bai sallah ba kuma sallar da zai yi ba wai ka yi sallah daban shi daban ba a'a lokacin da aka sa mata yana yi ka ka ce yaronka ka kama alwala mu tafi masallaci ka ka yi alwala ka zo mu yi sallah irin wannan shi ne ko asuba ne ba wai sai gari ya waye a'a malam wannan shi Allah ya ce ayi sallah a lokaci da ka sallah asuba da 'ya'yanka za ka yi sahabbai haka suke zuwa wato jiya masallaci da yaransu da haka ba za ka bar yaro yana ta bacci ka tafi masallaci ba a'a da shi za ka je komai da haka zai saba ya zama mutum nagari haka nan matarka wajibi ne ka bibiye ta akan sallah in ta yi wasa da sallah ko duka ka duke ta kai ma ba za ka wani hannunka ba ka ji malam mai aduwan to saboda haka wajibi ne mutum ya yi kula da wannan Allah ya ce ku anfusakum bai ce kadai ba wa ahlikum nara wa qudu an-nas wal hijara da haka wajibi ne mutum ya kula da gidansa su kula da sallah duk mutumin da yana kula da sallah kuma sauran ibadan dama lafiya kalau ita ce ayi amudul islam gimshikin musulunci shine sallah in dai mutum bai zama tariku salati ba to mutumin kirki ne kuma ko ba mutumin kirki ba sai sallan ta gyara shi inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wa ladhikrullahi akbar babu ma in ka kamo ɗarikar tijaniya ka haɗa malam duk gadararsa duk rashin kunyarsa kafin ya mutu zai zama na Allah insha Allah an gane ayi da haka a kula da sallah a sa yara su kula da sallah da mataye su kula da sallah kuma yana ka arziki mala baka karanta ta'alimu ba a cikin abubuwan da suke kawo arziki ai akwai sallah kula da sallah akan lokaci yana sa mutum ya arziki ka ji akar makalla in kana son kai kuɗi kenan sai ka rike yin sallah ga nafilfili su ma ba iyaka sallar walaha kam kak'an ne ba zai yi a ce mutum yana sallar walaha kullum ya dawoma a kanta a ce yau ya wayi gari yana tunani ya zai ce ya zai sha wannan babu shi eh wannan ba zai yi ba in dai ka dawoma akan sallar walaha to Allah fa zai buɗa maka ba za ka zama da talauci arziki da ita ma da ka wamur alaka bis salati wastabir alaiha yawa in su alaji gaji sun ji wannan kawai sai su fara yi ba kudi zai garu ai ba da gire ka je yawa amma ya rike ki da zakka wastabir alaiha kai hakuri kuma a yin ta eh la nas'aluka rizqa Allah yace ba mu tambaye ko wani arziki ba inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati al-matin yace ko eh wato nahnu narzuquk mu ne zamu baka arziki ba kai zaka ba mu ba wal aqiba littaqwa kyakkyawan karshe ya tabbata ga ma'abota tsoron Allah Allah ya sa mu ciki na'am وقالوا لولا يأتينا بآية ربه na'am أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى na'am wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa qalu su mushrikan nan suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo musu wata aya da suka zaba a cikin mu'jizoji ba sai Allah yace awalam ta'tihim bayyinatu ma fi as-suhuf al-ula wato hujjar da kike cikin littattafan farko mu'jizojin da ya saukar aka halakar da mutane bai zo musu bane suna so a sauko da shi ba su yi imani a halakar da su na'am ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا na'am فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى Ubangiji ya ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da an halakar da su gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ranar kiyama za su ce wa Ubangiji laula arsalta ilaina rasula me ya hana baka aiko mana manzo fa nattabi'a ayatika wato mu bi waɗannan ayoyin naka almursala biha da aka aiko su min qabli an nadilla tun gabanin kaskattuwan mu da kuma gabanin kunyatuwan mu na'am قل كل متربص فتربصوا na'am فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى To idan sun ki ba da gaskiya to ka ce kun kullum mutarabbisun da ni da ku duka muna sauraron ƙarshen lamarinmu ku saurara fasata alamuna da sannu ku za ku sani wannan narko ne. Man ashabu su wane ne ma'abota hanya wato miƙaƙiya wa manita da wane ne kuma ya shiryu ga barin ɓata. Eh, na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون a wato mun kammala suratu taha wannan suratul anbiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim an ce suran wato makkiya ce tana da aya 100 wato da 11 wasu sun ce da 12 tana farawa da har yanzu maganar mutanen makka ittaraba lin-nasi hisabuhum wato mutanen makka tashin alkiyama su ya kusato eh don tashin alkiyama daga cikin alamominsa aiko annabi sallallahu alaihi wasallama tunda annabi yazo annabawan nan da suka gabata ai ya kusata ai eh da haka shine ittaraba lin-nasi hisabuhum da annabi ce bu'istu ana was-sa'ata kahataini an aiko shi wato da shi da tashin alkiyama kamar wato babbar yatsa da manuniya ce eh haka Allah ya aiko shi eh dan Allah kawai bai bayyana ta ba amma alamomin ta duk ya kawo su an tambayi annabi game ta game da tashin alkiyama sai ce mal mas'ulu anha bi alam min as-sa'il yace wanda ake tambaya game da ita bai fi shi mala'ika jibril mai tambayar sani ba Allah ya boye tashin alkiyama ba wanda ya nuna didan kaji an ce annabi bai san gaibi ba to ana nufin tashin alkiyama ne amma banda gaibi banda wannan ba abin da Allah bai nuna mishi ba wannan din ba wasu malamai sun ce tunda ya faɗi alamomi a da Allah ya koya shi yasa ya koya akwai sirru aiko tunda zaka faɗi alamar abu kan meye ne wannan eh amma akwai abin da ake kira ifsha'u sir wasa asiri wannan yana daga cikin wato kaba'ir balle sirrin Allah eh ya faɗi alamomin tashin alkiyama yace walakin ukhbirukum bi amaratiha idha waladatil amatu rabbataha alamar tashin alkiyama yace yayin da wato baiwa za ta aifi uwar gijiyanta alamar tashin alkiyama ne zaka ga wato yara iyaye yara suke juyar da iyaye yaro baya bin iyayensa sai dai iyayen za su bi shi to an talidal amatu rabbataha wasu sun fassara shi da wannan wasu kuma suka ce a'a yaƙe yaƙe zai yi yawa sai ribatattu su yi yawa sai a samu sadaka da wato bayi da yawa shine ƙarshen zamani akwai fitintinu na yaƙi kenan kaga wannan din ma waƙi ne ai tun da gashi yaƙi yayi yawa mata ɗari kaza an kwashe mata dubu kaza babu kaga dukkan su ai fursunan yaƙi ne yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama an tambayi annabi menene tashin alƙiyama alamomin tashin yace idan kasura alharj idan wato fitina yayi yawa eh haka ne yace wa idan kana ru'atu makiyaya yatatawaluna fil bunyani suka zo suna gasa na tsawaita gine-gine zaka ga wato mutum shi mutumin jeji ne ba shi da sha'awar gari ya dawo gari yana ta gine-gine to wannan ba wai laifi bane alama ne na tashin alkiyama idan mutum ya gina gida in dai zama zai yi duk kasan da ya sa Allah zai rubuta masa lada ne ba zai zama azaba ba an gane ko da daga hisabi da za a wa mutum gidajensa da ya mallaka to banda gidan da ya gina don ya zauna wannan lada ne ko ko gidan da ya sa waƙafi wannan shi ma lada ne ko ko gidan da wato ya sa ake wani abun ibada wannan duk babu wani abu amma gidaje haka ce wannan duk sai an baka hisabi adadin gidajenka adadin hisabinka kasan ma sai an irga maka mala an fahimta ai shi yasa magabata ba sa son tara gidaje an ce modibin shi wa ɗaki biyu ke da su matansu hudu suna ɗaya shi yana ɗaya ɗayan ma wato library ne gidanka littattafai ne wa idza wusida al-amru ila ghairi ahli daga a cikin alamomin tashin alkiyama idan aka jingina lamari ga waɗanda ba su cancance shi ba wannan shine mafi yawa eh kowanne abu ba a ba waɗanda suka cancance shi to alaman tashin alkiyama ne ta kowanne bangare kuma in ka duba a ta bangaren addini ne za a ga ana aje mutanen da ba su cancanta ba in siyasa ne za ka ga wanda ba su cancanta ake bawa ba idan harkar duniya ce ma za a ga wanda ba su isa da abu ake ba ba su yi ta cutar da mutane amma wanda ya isa da abu an bashi ai ya iya juyar da shi ai eh to kaji wannan alamomin tashi alkiyama annabi ya faɗa aru'atu fi zamanihi ahlu najd hum afqaru an-nas fi dalika zamani mutanen najd a zamanin annabi sune mafi talauci la yashtaghiluna illa bir-ra'i lin-nas ba sa wani aiki sai dai yi wa mutane kiwo wal'ana humun lazina ya saba waluna filbuniya ne su ne mutanen da suke gasar tsawaita gine-gine su ne mutanen riyad kenan kama ra'aitu fil hijaz yan shi ibrahim ce kamar da ya gani a kasar hijaz a hada zahara yace wannan ya bayyana wa an talida al'amatu rabbata hada waqa bil futuhati wannan shi ma yace ya auku da bude kasashe da aka yi lamma kasura al jihadu wa akhadhu as-sarariya hakanan suka wato kamo sadaka watasarrau bihinna suka yi sadaka da su waladna sadatihinna sai suka aifi shugabannin su ko waladna sadatuhunna amma wal alamatul kubra alamomin tashin alkiyama manya din guda goma ne allati idza zaharat adalat bi taghayyur alalami wanda in suka bayyana za su sanar da canjuwan duniya ne hiya al mahdi bayyanar imamu imam mahdi wa nuzul isa Isa ibn Maryama da saukowar Annabi Isa wa khurujud dajjal da kuma fitan dujal wa ya'juju wa ma'juju ko wa ya'juju wa ma'juju fitowar ya'juju da ma'juju wa shuruqu shamsi min maghribiha wato da ko kullar rana ta mafaɗanta waɗannan su ne manyan alamomi Allah ya kiyaye mu wato alama hisabin ya kusanto gare su wa hum mu'riduna suna masu bijirewa ga barin imani ko shiri da imani fi ghaflatin a cikin rafkanuwa na'am
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون wato babu wani alkur'ani da zai zo musu daga ubangiji illa stama'uhu sai sun saurare shi amma wa hum yal'abuna suna izgili da shi na'am لاهية قلوبهم wato kuma zukatansu suna rafkanwa ga barin wannan alkur'ani ba sa tunanin cikin ma'anoninsa Mm.
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلهم allazina zalamu waɗanda suka yi zalincin dan kafirai wa asarrun najwa sun bayyana gana wasu shine asarra anan kenan ba wai na boyewa bane wa asarrun najwa wato za su bayyana gana wasu a fili suna cewa hal hada illa basharun mislukum wannan shine za a ce a aiko shi ba mutum ka- kamar ku ba sai Allah zai aiko shi manzo ma ashadda hamaqatan na'am أفتأتون السحر وأنتم تبصرون sai su cewa wato masu biyayyar za ku zo wa asiri alhali kuna gani ana wato muku asiri na'am قال ربي يعلم القول في السماء والأرض okay to خلاص namshi وهو السميع العليم ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ka ce musu ko yace rabbi alamul qaula wato Allah shi ya san zance inda yake a cikin sammai da kasai din da suka zauna suka yi magana to Allah fa ya san da wannan magana tasu wa huwa samiu lima asarruhu shine mai jin abin da suka boye al'alimu bihi kuma wanda zai ya san da shi na'am بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ba ma asiri kaɗai suka ce ba wannan wato alƙur'ani azghasu ahlami wato rikitattun mafarki ne kawai da yake gani a cikin bacci bari ma ba haka bane kawai kage ne ma daga kansa eh wasu ma suka ce a a ai wannan kawai waka ce falyatina bi ayatin idan yana son mu musulunta to ya zo mana da wata mu'jiza mana kamar yanda 'yan farko suka zo da ita إذا أراد محمد أن نؤمن به فليأتي بمعجزات الأنبياء سيزود مؤجزوج النباوة كناقة مثل ناقة صالح كما تابوا إذن النبي صالح وأسا دسنداك أسا موسى واليد دكما هنو ومائدة كمائدة إيسى دكما أكشي كما النبي إيسى هذه هي المعجزات أي ونشين المعجزة با قرآن زي بيامنا با إذا أراد محمد أن نؤمن به فليأتي بمثل هذا آه، بمثل هذا نعم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها مم.
أفهم يؤمنون Ubangiji tabaraka wata'ala yace ma amana qablahum min qaryatin babu wani alqarya da ya bada gaskiya muka halakar da shi fa su sani hadhihi alayatu alqaumul ladhina nazalat alaihim ma amanu biha basu yi imani shi yasa aka saukan musu da ita aka halakar da su fa su sani to su ma eh afahum yu'minun su bada gaskiya mana ko ko za su bada gaskiya idan suka gansu na'am
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم na'am فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون idan suka ce wato kai mutum ne kamar su to annaba da suka gabata ma ai manzanni da suka gabata su ma ai mutane ne Allah ya ce ma arsalna qablaka illa rijalan sai mazaje yuha ilaihim ake musu wahayi fasalu ahlal zikri ku tambayi ma abota ilimi ahlul kitabi in ko ku ba ku sani ba eh na'am وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين su ma manzannin ba a sa wa so ba a sanya su jiki da baya cin abinci su ma suna cin abinci dukkan wata sifa ta dan adam tana tabbata a sifan annabawa sai dai sifar da za ta kawo aibi kamar a ce annabi mahaukaci wannan ba- babu ko annabi makaho ko annabi kuturu ko annabi wani wanda yake da kaskantaccen dangi da sauransu irin waɗannan aibuka to babu a cikin annabawa أما دك ولي أعراض بشرية جائزة في حقه إيه نعم لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين بس كتن شيكم ما سودا وما با إيه نعم ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين haka Allah kuma da ya kawo su ya musu gaskiya ya gaskata musu alkawari shine tsiratar da su fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna almusrifin su ko masu barna an halakar da su wannan wato larko ne gare su na'am لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم na'am أفلا تعقلون yace ya ku wato mutanen makka laqad an- anzalna ilaykum kitaban an sauko muku da littafi wato akwai ambaton ku ko ko daukaka ku a ciki afala ta'qiluna ku hankalta mana gashi an kawo muku alqur'ani da yaren ku ai daukaka ce gare ku na'am وكم قصمنا من قرية كانت غالبة وأنشأنا بعدها قوما آخرين ubangije ce da yawa ya hallakar da wato al'umma wanda suka su samanto kafirai wa an sha'ana ba da haƙauman akharin ya halicci wasu mutane bayan su da haka su masu kiyaye na'am فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون yayin da suka ga azabar Allah wato mutanen garin gar- gar- ah, alga- alƙaryoyi da aka hallakar sai ga su suna gudu daga wannan azaba amma lokacin gudu ba zai amfani ba na'am لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون da haka kada ku kada ku gudu warji'u ila ma utriftu fi ah, utriftu fi ku koma zuwa ga abin da aka ni'intar da ku ya fadarar da ku da gidajenku dan a tambaye ku game da duniyar ku wato ah, eh, aka ga musu qalu قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين a lokacin suka ce wayyo wato banin su lalle sun kasance wato kafirai fa ma zalat فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين to wannan kalimomi ba su gushe su ne abin da suke faɗa ba har sai da aka maida su hasidan a girbe wato khalidina dukkansu sun mutu kazzar'i al-mahsud bil manajil kamar wato shukar da aka girbe ta da lauje bi an qutilu bis sayfi khalidina mayyitina ka khumudin nar idza tufi'at na'am وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين shin ba sa hankaltuwa wannan san mai da kasai Allah ya ce fa bai halice su don a yi wasa ba Allah ya halice su don su nuna ikon Allah ku ko ku bauta wa Allah ne na'am لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ubangiji ya ce da a ce ya nufi halittar sammai da kasai don wasa ne to ai da zai rike abin wasa daga wajen salata khaznahu min ladunna eh in kunna fa'ilin idan har dai za mu yi haka to za mu rike shi daga wajen mu ne na'am بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace zai jefa gaskiya akan wato ƙarya bi ma'ana imani akan kafirci sai wannan imani ko musulunci ya hallakar da wannan kafirci ko ba sa so fa idahu wa zahid sai gashi yana mai gushewa adatullahi tabarak adatullahi tabaraka wa ta'ala anna al-batila yadhharu qabla al-haqq al'adar Allah ƙarya ita take bayyana gabanin gaskiya فيأتي الحق عليه sai gaskiya ta zo fa yuzhibu sai tafiyar da wannan ƙarya hatta la yabqa lahu atharun har wata alama ba za ta rige wannan ƙarya ba haka ne al'ada walakumul wailu ولهم الويل مما تصفون bane ya tabbata gare ku wato cikin da mimma tasifun da abin da kuke wato sifanta ubangijinku da wannan wato abubuwa ku ce Allah yana da mace yana da ɗa na'am وله من في السماوات والأرض na'am ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ku sani ubangiji tabaraka wa ta'ala in ma baku bauta masa ba to ku menene walahu man fis samawati duk abin da ke cikin sammai da kasai mallakar Allah ne kuma bayinsa ne to da haka idan ba ku bauta masa ba me zai cutar da shi haka ne idan kuka ce yana da mace ko ɗa wanda yake da mallakar sammai da kasai me zai yi da ɗa eh wa man indahu haka nan waɗanda suke wajensa mala'iku la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai ga barin bauta Allah ku idan kuka yi girman kai ba kan kuka cutar ba wala yastahsiruna ba sa gajiyawa kullum a cikin bauta Allah da haka ku kafiran makka idan ba ku bauta Allah ba menene kuka eh ka duba girman wato sammai da kasai da mala'ika wanda guda ɗaya zai iya saukowa saman bakwai kasan bakwai a cikin iftar ido to wanda yake da waɗannan kai kan da adam menene kai ai ba komai ba ne kawa kanka ne ai eh na'am yusabbihuna al-layl wan-nahara la yafturun la yafturun kuma suna bautawa Allah tabaaraka wa ta'ala ba dare ba barana ba sa wato gajiyawa eh bautar Allah tana fita daga mala'iku yakhruju minhum at-tasbihu kan nafasi wato tasbihi yana fita daga gare su ne kamar numfashi fi haƙi bani adama wannan idan muka je aljanna mu ma haka ne yanda numfashi ke fita haka zamu bauta Allah ba tare da takallufi ba na'am am ittakhadhu alihatan min al-ardi wa hum yunshirun wato ko dai su riki wato alloli daga ƙasa ne akhadhu hajaran wa qalu hadha ilahun suka riki duwatsu suka ce wannan sune allolin su wasahu shay'an min adh-dhahabi suka kirkira wato kera wani abu na zinare suka ce wannan ubangijinsu wa shay'an min al-fiddati wa qalu hadha ilahun hadha min al-ardi wannan ayyana daga cikin ƙasa juz'un mimma khalaqa Allah tabaaraka wa ta'ala sashe ne da Allah ya halitta su nemi wani abu da kuma wani abun mamaki su sun fi su cikar halitta su ba zama alloli waɗannan abu suka zama alloli hum yunshirun wato sun isa su rayar da matattu wanda ko baya rayar da matacce ai ba Allah bane baya bada rayuwa ai la la yakunu ilahan illa man yuhyi mauta babu wanda zai zamanto ubangiji sai mai rayar da matattu su ko ba sa iya wannan na'am law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata na'am subhanallahi rabbil arshi amma yasifun da za a samu alloli a cikin Allah wato guda biyu a cikin sammai da kasai din ba Allah guda ɗaya ba to sama da ƙasa za su rushe wata rana ai za a yi faɗa ai an taɓa sarki guda biyu ko a cikin al'umma ai ba a taɓa yi ba shugaba biyu ba a taɓa yi ba da haka balle Allah guda biyu kuma a ce sama ba a taɓa ganin an samu matsala ba eh fa subhanallahi sarki ya tabbata ga ubangiji ga barin abin da suke sifanta shi da da shi na'am لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Ubangiji daga cikin sifofinsa wato wanda ya zama Allah shine ba a tambayarsa menene yake aikatawa halittu su ake tambaya. Eh huwa alimun minna bi kulli shay. Ya san komai daga gare mu. Wa nahnu jahalatun. Mu ko jahilai ne ba mu san komai ba. Eh an ce idan wato tauhidi ne ayoyin da suka gama tauhidi babu wani jayayya shine qul huwallahu ahad idan aka tambaye ka wane ne Allah kace Allah guda ɗaya ne ai an gama ai Allah ba shi da kai ba shi da kafa ba shi da fuska ba shi da wato wani gaba shi Allah kai guda ɗaya ne idan aka ce guda ɗaya ne a aikinsa ɗaya ne a sunayensa a sifofinsa komai nashi haka ne ba kamar ɗan adam ko halitta wanda aka rakkaba mata kai kaga ɗan adam ɗaya ne amma idan aka dube ka kai ɗaya ne jijiyoyinka nawa ƙasusuwa nawa kake da su gaɓɓai nawa kake da su kaga ai kai ba ɗaya bane fi haddi za ka da haka shi Allah babu wannan ya koru gare shi da haka ko da Qur'ani an kawo irin wannan da ana mana magana da yaren Larabci ne shi yasa amma hakikar Allah ba haka bane to kaga Allah a ce qul huwallahu ahad kaga mai tauhidi sai kuma huwal awwalu والآخر والظاهر والباطن wannan shi ma ya ga mai tauhidi duka eh dalika bi anna Allahu al-haq Allah shine tabbatacce duk wani abin da yake koma bayan sa batil to wannan shi ma ya ga mai tauhidi na'am la yusalu amma yaf'aluhum yusaluna na'am أم اتخذوا من دونه آلهة na'am قل هاتوا برهانكم na'am هذا ذكر من معي وذكر من قبلي نعم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Ubangiji ya ƙara cewa sun riki wato alloli kawai koma bayana ne, amma su kawo hujja akan haka mana, haza zikru man ma'iya, ga nan wato ambaton waɗanda suke tare da ni al'umma da take tare da ita, wa zikru man qabli, wadda kuma ambaton waɗanda ke gabani na min al'uwa umami, da Allah ya kawo labari a cikin attaura. Eh, na'am.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Na'am, Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wato ya annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Taraktu fi kuma ne, na bar masu wa'azi guda biyu a cikinku, samitan wa nafigan. Akwai mai wa'azi shiru, akwai mai magana, a samitu almautu. Mai wa'azi wanda yake shiru baya magana shine mutuwa, idan ka dubi mutuwa to wa'azi ya ƙare a nan. Da abin da kake rayuwa a kai, da abin da kake faɗa a kai, da abin da kake jayayya a kai, da abin da kake gadara da takama a kai, da abin da ka mallaka wannan da kuke wankewa, wannan da kuke sallah a kai, wannan da kuke binne shi, ko wannan kabari shi ma haka yake. To in ka ga wannan ƙarshen ka menene duniya? Ka ga wannan ai wa'azi ya ƙare a nan ba sai an gaya maka ba. Shi yasa duk wanda mutuwa bata masa wa'azi ba zai wa'azatu ba Allah kiyaye mu. Eh, kullama fataratin nafsu zakirha bi tadakkuril amwat shobra yace duk lokacin da rayinka ta samu rauni ka rika tunatar da ita wato da tuna man matattu sai kuma mai wa'azi na biyu huwa alquran shine mai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa lan tadillu ba'di ba za ku taba bata bayana saboda ga hadal qur'an ga alqur'ani nan a tare da mu shine Allah yace zikru man ma'iya wa zikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqq yawancinsu ba sa sanin gaskiya ne suna bujirewa ga barin wato gaskiya na'am
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون na'am وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ubangiji tabaraka ta'ala yace bai taba aiko wato wani manzo gabaninka ba sai shi ma da wahayi ana masa cewa annahu la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai Allah da haka ku kade ta shi kullu rasulin jaa yad'u an-nasa ila tauhidillahi tabaraka ta'ala kowanne manzo ya zo yana kiran mutane zuwa ga kade ta Allah ne waqafa aliyun karramallahu wajhahu ala al-minbari bil kufati sai da Ali ya tsaya akan mimbari wato a Kufa wa qala saluni saluni saluni yace ku tambaye ni amma shi ito ku tambaye ni abinda kuke so komai ku tambaye shi yace hada lu'abu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi qalbi yace ga nan yawun annabi a zuciyata dan haka ku tambaye ni komai salma shi ta kenan saluni wallahi law su'iltu at-taurata yace ya rantse da Allah da za a tambaye shi at-taura wal injila da injila waz zabura da zabura wal furqana fa akhbartu yace na bada labari to da zan ba ku labari eh wa takallamu la saddaquni hada barakatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihi wannan albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam dai tare da shi kama rajulun faqala hada da'awahu tawilatun wa aidatun ya ce wannan rayawarsa mai tsawo ce mai faɗi ce kawai magana yake wa ana labudda an ujizahu sai ya gazar da sai na ali ce wa kafa wa qala lahu as'alu ya amiral mu'minin yace wato zan zai tambaya sarkin mu'minin qala na'am yace to sal amma shi ita ya ka tambaye abin da kake so walakin sal ta'alluman wala tasal ta'annutan kai tambaya kana neman ilimi ba dan wato gatse ba fa qala a watara rabbaka ya ce masa kana ganin ubangijinka kaji ai kaji tambaya fa kala la a'budu rabban lam arahu ai ba zan bauta ubangijin da ban ganshi ba kaji kaji manya walakin la yura bil uyuni iyana ba a ganin sa da ido a gani wa inna ma yura bil qulubi imana ana ganin sa da zuciya ne da imani yawwa kaji rabbi ahadun la sharika lahu yace ubangiji na ɗaya ne ba shi da abokin tarayya rabbi wahidun ahadun la thaniya lahu ba shi da nabiyu la yahwihi makanun wani guri bai tara Allah ba wala yudawiluhu zamanun babu wani zamani da yake jujuyar da Allah wala yudraku bil hawasi ba a riskar Allah da gabai wala yuqasu bil qiyas ba a auna shi da awu fa saqata as-sa'ilu maghmuman ko makhshiyan alayhi take wannan mai tambayar ya fadi yana suma Allahu akbar mm na'am wa qalu ittakhadha ar-rahman walada na'am wato kafirai wato kristoci suka ce Allah ya riki da hum Allah yace subhana na'am subhana na'am sarki ya tabbata gare shi na'am bal ibadun mukramun su waɗannan mala'ikun Allah wato ba ‘ya'ya ba ne bayi ne masu girma a wajen Allah ta baraka ta'ala na'am.
la yasbiquna بالقول وهم بأمره يعملون Ba su isa su gabata da wani wato faɗi ba wato suna aiki da umarnin Allah ta baraka ta'ala ba sa saɓa mushi. Na'am.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
Wato su waɗannan mala'iku Allah ya ce, A ya'alamu Allah shi ne ya san abin da suka aikata da ko abin da za su aikata nan gaba, kuma ba su isa su ceci kowa su ma sai dai Allah in ya yarda su ce ta, wa hun mushrikuna suna masu jin tsoro min khashiti don tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am.
ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم Na'am.
كذلك نجزي الظالمين Duk wanda ya ce shi Ubangiji ne koma bayan Allah a cikinsu kamar shaidan da ya ce a bauta masa wato fa zalika najzihi jahannama to wannan za a saka masa da wutar jahannama Allah ya ce dukkan waɗanda suka kafirce kamar wannan iblis din to haka za a saka musu na'am أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما na'am وجعلنا من الماء كل شيء حي Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan kafirai ba su sani cewa annas samawati wal arda waɗannan sammai da kaskai da wato a haɗe suke ba a raba ba fa fatahnahu ma sai Allah ya ce tsaga tsakanin su ja'al a- ja'alna as-samaa sab'an wal arda sab'an wa fataqa as-samaa an kana la tumtiru da ba ta yi ruwan sama fa amtarat sai ta yi ruwan sama wa fataqa al-arda an kana la tumbitu fa ambatat da ƙasa ba ta tsirawa sai ta zama tana tsirawa kanat kulluha shay'an wahidan da dukkan su abu guda ɗaya ne falamma waqa'at tafriqu da rarrabewa ya auku fasarati samawati sab'an sammai suka zama bakwai wal ardina za ku saba wal ardina ba ba wal ardi wal arduna ne wal arduna sab'an su ma kasashe suka zama wato bakwai اوكي آه عفوا خلوه خلوه كبر شيء هكا فصارت السماوات سبعا آه فصار اه آه كب- كب- بدا كسام شيء رفع دين يا شيء وكان الهواء واتو اسكا يا كسانشي امكن نزول المطر da haka dai saukar ruwa ya yiwu wa khurujin nabatati da tsiron wato tsirrai na'am وجعلنا من الماء كل شيء حي ubangiji tabaraka wata'ala ya sanya wato dukkan wani abu rayayye daga ruwa ruwa shine wato wato jigo rayuwa fal ma'u sababun li hayati kulli shay'in war rasul sallallahu alaihi wasallam yaqua yaqulu kama annahu la yumkin hayatu shay'in fi dunya rayuwar wani abu a duniya baya yiwa biduni ma'in kadhalika la ilaha illa allah muhammadur rasulullah fil akhirah a lahira idan aka je kuma to la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita ce za ta yi wannan aiki in babu ita babu rayuwa eh an yahya shay'un biduni hadhihi kalimati ba zai wani abu rayu ko ba bayan kaliman ba afala yu'minun da aka su ba da gaskiya Allah shine waɗannan abubuwa fa ba guba kan su bane eh allazi khalaqa as-samawati sab'a wal ardina sab'a wal bihara da koguna la ya'lamuna annahu wahidun fi dhati wa sifati wa af'ali da san cewa Allah shi ɗaya ne a zatinsa da sifofinsa da sunayensa duka su ba da gaskiya mana eh da haka lokaci ya gabato za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh